أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين جمعة بقي قوة رمضان من منكو سكما عكين إذا من كان يوصر عشرين دو كود بيو ga watan ramadan shekara 1446 wanda kuma shi ne bakwai ga watan uku shekara ta 2025 kun kammala tafsirin suratul balad za mu shiga tafsirin suratul shams wadda ita ma sura ce makiya mai ayoyi 21 maudu'inta da na suratul balad da suron da suka gabace ta kusan duka tafiya guda ce shi ne magana game da sanin Allah da kuma gyaran rayuwa suratu shams eh? wanzu ba? aya nau gare ta? sha biyar ko? ba yawa sha biyar gare ta ko haka ne to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونقص وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
kaga inda ka tsaya can kayi rantsuwa baka faɗi abin da ake rantsuwa a kansa ba bismillahir rahmanir rahim wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها wannan sura ita ce rantsuwa mafi tsawo mafi yawa cikin alkur'ani Allah ya rantse da abu goma sha ɗaya wa shams Allah ya rantse da rana wa duhaha ya rantse da hantsinta saboda lokaci ne mai muhimmanci da rana ba ta zafi sosai yadda za ta hana mutane walwala ba ba ta kuma dakile yadda za ta hana mutane fita ba wal kamari iza talaha Allah ya rantse da wata idan ya bi rana ya bi ta game yana bin ta ga tafiya domin yana tafiya ne da tafiyar ƙasa da yake tare da ita da shi da ƙasa kuma suna tafiya ne suna kewayen rana ko kuma iza talaha fil ida'a in ya bi ta ga haske wannan wata kimiyya ce mai zurfi cewa rana ta fi wata haske domin ita watan haskenta na asuli ne shi kuma ta haskensa ɗosano ne wata duniya ce kamar wannan da muke kanta amma yana ɗauke da duwatsu wa'annan duwatsun kun san tasbaha 'yan madina carbi 'yan madina in kana cikin duhu ka haska mata fitila ka kashe ne za ka gani za ka ga hasken reflection kenan ko to haka wata yake hasken ranan ne saboda ta gushe a nan amma wanda ya ce sama inda zai kai wurin wata yana ganinta to ita ce take haska shi ko da ke muna cikin duhu sai muna ganinta don haka Allah tabaraka ta'ala ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran ne bambanta hasken su ad-diya shine original haske al-nur shine haske wanda dosano shi akai haka wannan haske na lantarki ana kiransa an-nur saboda ana iya kashe shi amma hasken rana sunansa diya saboda babu abin da ya kai shi kaga Allah yana rantsuwa da abubuwa masu daraja masu girma masu muhimmanci da ya kamata mu yi ilimin gano su kuma alhamdulillah duniyar musulmi ta bude kofar duk ilmomin da suke suka danganci halittu rana da wata da sarari da taurari da ruwan sama da duwatsu da dabbobi da ɗan adam da kifaye da duk wani ilimi da ka sani a duniya musulmi ne suka aza harsashi sa kuma ƙur'ani ne nuni zuwa gare shi yasa Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yace khalaqal insana farko abinda za ka yi karatu shi ɗan adam ɗin kansa za ka ilimin halittar jikin mutum ilimin sanin halayyar mutum ilimin sanin tarihin mutum ilimin sanin tunanin mutum ilimin sanin ƙasan jikin mutum ilimin sanin jijiyoyin mutum ilimin sanin idanu ilimin sanin kunnuwa ilimin sanin haƙora wahalun duk ilimin da za ka danganta da ɗan adam to shi ne farko abin da kamata ka fara sani don mai ya nuna maka Allah shi Allah ce wa fi an fusikun afala tubsirun Allah na da aya a halittar kawunan ku ba ku gani to da ka duk ilimin da kake tinkawo da shi wato asalinsa daga cikin alkur'ani ne sai dai alkur'ani bai zo don ya fayyace mana kimiyya ba amma ya yi nuni zuwa gare ta wanda babban mu'ujiza ce ga lokacin ɗan adam bai santa ba Allah ya rantse da rana na ɗaya kenan na biyu da hantsinta na uku da wata idan ya biyo ta na hudu ya ce wannan hari idan jallaha Allah ya yi rantsuwa da rana idan ya bayyana ta ya bayyana me a'a ya bayyana ƙasa idan jallal arda domin duniyar nan da muke cikinta dulum take in dare yayi amma in rana ta fito ba sai ta yi haske kuma wane ne ya san iyakar abin da ke cikin hasken rana na alheri kaɗan ilimi yake gano a cikin abin da aka gano yanzu hasken da muke amfani da shi yanzu wannan taƙa shamsiyya wannan imbata da muke amfani da ta ga fankoki ga fitillu ga cajin wayoyi ga na kyamarori ga su loudspeaker duk daga hasken rana aka samu shi abinda hasken rana yake da tasiri da shi ga jikinmu lafiyar jikinmu ƙasashen da ba su ganin rana akwai curotocin da ke damu bugun da hasken rana ke mana ni'ima ne tura da ke wanda ƙasashen in suka zo duniyarmu sai kaga suna zama tsirara sai ɗan bante suna shan hasken rana wai suna ɗiba kafin su koma inda babu ta tasirin da hasken rana yake da shi ga ruwan da muke sha domin yana da tasiri ga tekuna teku yana gudu ne da tasirin hasken rana da kuma magana isin wata wannan duka ilmomi ne masu zurfi da ba lalle ne wurin tafsirin alkur'ani mu fayyace muku su ba amma yana da kyau a san qur'ani ya san da su yayi nuni zuwa gare su to sai Allah ya rantsuwa da rana lokacin da take bayyana duniya komai a gare shi don haka Allah ya sanya rana litajliya don a ga komai ya za ce mun yi ciniki a hasken rada komai a fili yake sai ce wallaili idayar shaha kuma Allah ya rantse da dare a lokacin da yake idan ya lullube ta ita wace ita duniya sai ya rufe ta da duhunsa sai a waye gari ba ka ganin komai sai wanda ka haska daga nan ne masana ke wato ɗariƙa biyu game da haske da ganin ido shin asalin ido ke da gani ko haske ke da gani domin duk idanu ka in suka yi girman namiji yayin kashe fitilu an rufe koba ba ka gani me yasa ba su gani ba to wanda ne original a cikinsu shi hasken ko ganin wannan kuma ta falsafa ce da mun taɓa sharhi mai tsawo a kan cikin tafsiri a masallacin imamu malik ba bukatar mu maimaita wannan ana salacin wasama'i wa ma banaha kuma allah ya yi rantsuwa da sama da wanda ya gina ta ma'anan masdariya ce don haka ma'ananta allazi allazi banaha allah yakan yawaita jan hankalinmu zuwa ga sama saboda girman ikonsa a cikinta ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ذاك سما كلون تكديا إشيك علامة شوى الله مهلكتين سألت والشمس والسماء وما بناها الله رنسي دا سما دا وان دا يجينا توا يجينا سما والأرض وما طحاها Allah ya rantse da ƙasa da Ubangijin da ya daidaita ta, ta zamo ba ta yi ƙarhi yadda ba mu iya tonawa mu fitar da rami don mu yi asasin gini ba, ba ta yi ƙarfi yadda za ta zama kamar dutse yadda in za mu gina rijiya mu tona ruwa mu sha wahala ba. Sannan ba ta yi sassaucin da idan mun zauna za ta lutsa da mu ta yi ƙasa ba, shi ne wa maƙahaha. أي وما سواها والأرض وما ضحاها Allah ya sanya ta madaidaiciya daidai da bukatunmu za su biya in mun bukaci haƙawa mu tona mu yi rijiya mu yi sakawe mu yi rizaguwa ko mu yi tona kaɗan mu yi shuka sannan in mun tashi gini mu gina mu ɗan fashe ƙasa kaɗan mu yi foundation zai ya samu wurin zama wal ardi wa ma tahaha salace wa nafsin wa ma sawaha da rayuwa da wanda ya daidaita ta Allah ya rantse da rai ya kuma rantse da wanda wato ainihin ya daidaita ta dan adam da kake ganin sa abu uku ne ke tattare da shi akwai aljismu gangar jikin kenan wadda in an kare rayuwar duniya ta ya kare amfani yanzu wanda ya mutu aka ji aka kai shi kabari ita gangar jikin ta tashi aiki a yanayi irin namu na zafi irin na Najeriya ilan ka cire Jos duk wanda ya saci guda a cikin kabari kusan an gama da wannan gangan jikin tasa sannan Allah zai halitti halittu wanda za su yi kalaci da jikin duk wanda ya mutu rana wata yau yanzu tsutsotsi sun yi kalaci da jikinsa to wannan gangan jikin duk ita muke wahalar da kama wurin rayawa a duniya amma ita ta komai rashin muhimmanci sau da mu mutu ta expiring in za mu tashi alkiyama halkan akhar ne sabuwar halitta ce shi yasa ba yadda kake nan za ta da kai ba za ka tashi girman annabi adamu ne falwaya uku da ƙari idan an buɗe ƙofa daidai tsakanin gishikin da gishikin ba za su ishe ka shiga ba ƙofar ta yi maka kaɗan garsaƙi za ka tashi saboda mi saboda ka zama muhayya'ul lin ni'ma muhayya'ul lil azab wannan jikin bai iya shan nema yanzu misali duk yadda jus ɗin mangoro ya yi daɗi in aka ciko maka bokiti aka sa kankara aka ajiye za ka sha ruwa da za ka yi da shi da ka sha kofi na uku sai ka fara nishi waye ɗan jikin ɗan ƙarami ne ɗan cikin ma haka tankin mashin ma ya yi shi girma to ana so ka zan muhayya ullin ni'ima ta yadda in ka ɗauki diro haka ɗaya za ka aza ka zuƙe ka ajiye ba komai sannan kafiri ya zama hayya ulil azab yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce hakori fara daya na kafiri a cikin wuta ya fi dutsen hudu girma abubuwan lahira kawai kawai ka ce na yi imani ne don ba ka iya ganewa yanzu jiya mun ba da misalin da duk mai hankali yana gane yaro da yake fitowa cikin cikin uwarsa ya ɗauka duk iyakar duniya nan amma da ya fito sai ya ga laborum ƙaton ɗaki a cikin asibiti ce a wacce duniya ce wannan mai tada hankali haka shi bai sani ba wannan ɗaki akwai dubu irinsa a cikin asibitin asibitin akwai dubu irinta a cikin najeriya najeriya ƙasa ce guda da akwai ɗaruruwa irinta a duniya bai san haka ba to haka duniyar da muke cikinta sai muna ga wani ya taɓa tambaya wani ya taɓa tambaya ta ce wai an ce za a ba mu aljanna wai girman sauran sai ce mi za mu yi da shi to kaga kenan gaggar jikin wadda za a halitta mana alkiyama ta bambanta da wannan ta girme wannan duk za mu gane junanmu da kaga wasu ware za ka gane shi ne amma kuma babba ne irin ka kai ma to abu na biyu a ɗan adam shi ne addas rayuwa wanda ana kiranta a roh maɗaukin sarki ce wa ya tsalo na ka'anin roh su ce ƙulin roh min amri rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa ƙalila suna tambayi ka game da rayuwa me za ka faɗi game da rayuwa yana ce ƙulin roh min amri rabbi rayuwa al'amarin ubangiji na ne shi yasa lokacin da ake zare ta kowa bai ganinta lokacin da ake fura ta kowa bai ganinta kana ganin agogo lokacin da awa ɗaya take motsawa ba ka gani ko amma yana motsawar su akwai abin da idanunka bai iya ganinsa hankalinka ba bai iya kai gare shi amma yana nan kamar rayuwarka ai kusan wancan yaro dan boko da ya ba malaminsa amsa ko malaminsa mulhidi ne yace dalibai kuna ganin allo suka ce to akwai allo kuna ganin alli eh to akwai alli kuna ganin Allah suka ce sai ce to babu Allah sai yaro ya tashi ce kuna ganin malam suka ce muna ganin malam yace to akwai malam kuna ganin hulan malam sai muna ganin hulan malam yace to akwai hulan malam kuna ganin hankalin malam ce ba mu gani ce malam bai da hankali ilhama ce ta Allah ilhama ce yaro ya ce ba mai halitta sai Allah sai malamin boko ya ce ƙarya yake ya ce ji a samu kwalba aka samu kwalba ya ce a zuba ƙasa aka zuba ya ce a zuba taki aka zuba ya ce a rufe ya ce a batta nan friday ne monday da safe sai aka buɗe sai ga tsutsotsi sai ce kun gani ni na halitce su aka zube ga suwar sai yaro ya ce malam halan guda nawa ne sai tsuru-tsuru ya san ko guda nawa ne ba kai kai su amma san ko guda nawa ne ba ala ya alamu man khalaqa wa huwa latifur kaga fitra ce ilhama ce ta Allah ga yaro ya bashi ansa ya muzanta shi to abu na uku ga dan adam shine hankali wanda kaga dabbobi suna da gangan jiki suna da nafsu rayuwa ko amma ba su da hankali shi ma hankali abu ne da ba a ganinsa ko ana ganinsa yanzu da mai hankali da mahaukaci in kowane ya sa babban riga da hula ya zaune kana bambanta su muka san mahaukacin zurod ba wanda yana tafiyansa tsirara attajiri ya bashi sutura ya zo wurin mai sha ya zauna mai sha ce ranka daɗe za a sa shayi da biredi da madara ko a kara da miloci a sheka gane ya ce to biredin za a shafa masa bluban ne ya ce a sheka gane ya hada masa komai a sanya indomi a hada da kwai guda uku za ko guda uku ce a sheka gane sai da gama ya kakar ce to kudin fai ce a sheka gane ya koma ya da hankali ce a sheka gane ita ku daya bai bisa da lakar yi min ɓanna kaga da yasa babban riga ba a gane baya da hankali to hankali kashi ɗari ne da wuya a ba mutum ɗari sai da baka 99 68 biyu. shi yasa za ka ga mutane suna ayyukan rashin hankali su suna ganin masu hankali ne to idan Allah yana magana da mu yana magana ne da nafsu da aql ma'an ana magana da kai a matsayin mai rai mai hankali shi yasa Allah bai aiko ma dabbobi manzanni ba amma ya aiko mu mutane ya aiko mu aljannu aljannu suna bai da mutane gare mu suke karba sabi ayya ala rabbikuma tukazza ya ma'shar aljinn wal ins qul uhiya ilayya annahu sama nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajab kenan mutum abu uku ne mafi matsalarsu mafi muhimmancinsu shi ne gangan jiki mu kuma kan mu lura ga rayuwa mai muke bata jikin muke ta wahal da wahalan ba ko mu dai ci mai kyau mu hau mai kyau mu kwanta ga mai kyau mu yi kaza mai kyau mu yi ado mu yi kwalliya mu sa turare mu yi sutura mu duk jikin da ya muke ta hidima to wannan sura sai ta zo ta karantar da mu ya za a yi mu hidiman nafsu wa yake hidiman nafsu shine al'aqilu mai hankali jiki zai taimake ka hankali zai amfane ka sai ka raye menene annafsu sai Allah ce wa nafsin وما سواها فألهمها فجورها وتقواها في الله يمت إلهامر قريتا دا غسكيتا بتنتا دا ديدنتا وتتا دا الجنة ذاك الفجور فاجرتي إلهاماني wanda ya zama fajiri yayi lalaci Allah ne ya masa ilhama fajirci a cikin zaɓinsa haka wanda ya taƙawa ya ji tsoron Allah shi ma Allah ne musu ilhamar taƙawa a cikin zaɓinsa don haka karka zama ƙadari waɗanda ke kore ƙaddara ko waɗanda ke guluwi wajen tabbatar da ƙaddara wajen kore ƙaddara kai su ne ƙadariya waɗanda ke ganin cewa Allah ya bar ɗan adam yana komai baya da iko komai a kansa don haka duk abin da kai kai ga dama kai shi yasa Allah yake hukunta ka wannan kuskure ne Allah yana da iko a kanka shi sai ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kar ka zama cikin yan jabariya masu aqidan jabr masu ganin Allah tilasta bai ba mu da iko kamar yanzu misali lokacin da ake sanyi jikin mutum yana me yana makarkata yana bari ko kana da iko ga wannan to amma yin haka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wanda ba da zabi na ne ba suna dai wancan ko ina so ko ban so zan yi wannan kuma ina da zabi ne suna da bambanci kuma su da bambanci saboda ka in kayi sallah kaddara Allah ce gare ka tare da zabin ka in ka ki yin azumi kaddara Allah ce gare ka tare da zabin ka to don haka ahlus sunna suna wasat bainal jabariyyati wal qadariyya kenan fa'alhamaha fujuraha wa taqawaha ya nuna Allah na da iko akan abin da muke yi amma kuma bai tilasta mu ba ya dai nuna mana kamar da cewa dai nahu annajire da mu fassara wannan aya jiya don haka kowace rayuwa Allah ya gwada mata gaskiya ya gwada mata bata ya gwada mata daidai ya gwada mata sabo na farko yayi mana fitra wadda da ita muna gane abin da an na kware muna gane wanda ba na kware ba ita fitra har dabbobi suna da ita shi yasa in ka kira mage ka ba ta nama nan gaban ka za ta ci shi amma in ta sulalo ta ɗauka da kanta baka ba ta ba zura za ta yi da gudu saboda bai so ta san wannan laifi ne fitra kenan ƙaramin yaro in ɗan wasu ya amshe ba su kan sai ga yaza kuka saboda yana ganin zalunci ne aka yi inda za ka zo ka bugi wancan ka amce ka ba sai ka ga ya yi dariya so fitira da hankali duk taimako suke don aini don a raya annafsu annafsu ita ke bin gaskiya ita ke in gaskiya annafsu ita ke zama musulma ta zama mu'mina ita ke zama fajira ta zama kafira shi yasa Allah ta'ala ya ce لنأخذن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلهمها فجورها وتقواها تونن إتتي كرشن رنسوا رنسوا إنا قنقوم شعديني والشمس بيكينا وضحاها بيكينا wal qamari idza talaha uku kenan wan nahari idza jallaha hudu kenan wal layli idza yaghshaha biyar kenan was sama'i shidda wama banaha bakwai wal ardi takwas wama tahaha tara wa nafsin goma wama sawaha sha daya Allah ya rantsuwa da abu goma sha daya ba inda Allah irin wannan rantsuwa sai a nan cikin Qur'ani akan me Allah yake rantsuwa ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kan wannan ne Allah yake rantsuwa qad aflaha man zakkaha haqiqa yayi riba wanda ya tsarkake ta kun ga mun koma makaratun mu na qad aflaha man tazakka a suratul a'la wanda ya tsarkake rayuwarsa wanda ya tarbiyyar kansa wanda ya gyara rayuwarsa wanda ya bi tafarkin gaskiya to wannan kad afla yayi riba wa kad khaba man dassaha wanda ya gurbata ta ko hakika yayi rukushi ya samu matsala ya lalace daga kad afla man zakkaha na nuna ana son mutun ya tsarkake kansa amma ba da magana fala tuzakku anfusakum da Allah yake kace aini na kwarai ne aini mutumin kirki ne wannan an yarda ka fada fi hududil hajati wad darura to ba haka ba saboda akwai babin at-tahadduth bi ni'matillah wa amma fa amma bi ni'mati rabbika wa amma ne ko fa amma wa amma ko وأما بنعمة ربك فحدث sannan akwai babin bukata kamar da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ka bani ma'aikatar tattalin arziki kamar ni minista na tattalin arziki domin na iya kula kuma ina da ilimi kaga yabon ka sane ki to a irin nan wurin bukata babu laifi da wannan ne muke dan sassauci ga dan siyasa da zai buga fassa ya ce ku zaɓi na gari in ba haka ba ta zakku an fassa ku ba so mutum tsarkake kansa to wani irin tsarkake kai Allah yake magana a nan ce kada aflaman zakka shine wanda ya gyara zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب أتكين جكي أكوي إنجن wanda in ya gyaru duk jiki zai gyaru in ya lalace duk gaba ɗaya jiki zai lalace zalace ku saurara wannan shine zuciya kamar yadda ya nuni ga zuciya ce a takwa hahuna a ina wa shara ila sadrihi kuma a hannun a ɓangaren hagu mai wani malami a sudan wanda ya ce sai ka ji malami ya nemi allah ƙarena a takwa hahuna yana nunin damansa ai zuciya ba a dama take ba ina take kuma annabi ya san da haka sau da haka da ya nuna hagu ya nuna a takwa hahuna kaka ce a takwa hahuna ba nan take ba ina take nan take to saboda haka zukata su ne mahallin duban ubangiji inna allaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubin gaggar jikin mutum bata dame shi ba zaman ka kyakkyawa da zaman ka mummuna ba su da tasiri wurin Allah zamanka mai ƙiba zamanka ramamme ba su da muni a wurin Allah zamanka mai manyan idanu kamar mujiya ko kuma ɗan ƙananan idanu kamar fara kai fara manyan ido ne da rita ba a ban so in ce yan uwan yan cana kai ko ba muna da abokai musulmi yan cana ba wai duk yadda kake gangar jikin bata dami Allah ba walakin inna ma yanzuru ila qulubikum zukatan ku yake dibi menene ke tsakaninku da Allah to nan ne nafsu take wa a'malikum yana dubin ayyukanku shi sa Allah ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kuma yace innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin don haka wajibi ne kowa ya kula da kansa wajibi ne kowa ya kula da zuciyarsa kuma ya ƙoƙarin gyaranta kuma ya diba zuciyarsa a dukkan ayyukansa yanzu duk wanda ya zo tafsirin nan yana da dalilin da ya sa ya tawo haka ne ko ba haka ba kai ba ka kai sabi ka wannan dalilin duk wanda ya tafi tarawi yana da dalilin da ya tafi aikin da ya fi kowane wahala cikin ayyukan da Allah ya ɗora ma ɗan adam shine hijira domin hijira ita ce ka bar garin gaba ɗaya ka koma inda ba ka da kowa kuma kowa ba naka da ba ka da kowa ba ka da komai ka cin sabuwar rayuwa amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda bala amalu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi kuna ta labarin muhajar ummu qaisin ko waƙiyatu ainin ce in ya faru majar mu kai mutum ɗaya ne to duk wahala aiki duk amfaninsa idan babu tsarkin zuciya wallahi kai ba zai amfani ka ba saboda Allah yana baka lada ne gwargwadon yadda ka nuface shi sannan a ranar alƙiyama zukatan nan su ne ake bijiro da aikinsu ai hisani shi sa'alata yau matublar sara'ir ranar da ake tona asirai Allah ka rufe asirin moran wasu abubuwan da muke a duniya ba wanda ya san manufanmu sai a ranar za ta bayyana a ga mutumin da kowa ya ɗauka a aljanna ma kusa ga annabawa yake a tarar da ko bakin ƙofa aljanna ba a mai izinin zuwa ba la ilaha illallah ka tarar da mutumin da baka ɗauke shi kowa ba أشعث أغبر مطرود بالأبواب إذا سأل لم يعطى وإن استشفع لم يشفع إذا متمن ده بإساء ساباكي قال أمري با شيء أوا أما كإسكو القيامة سوني إن غبا غبا ده قلايم أنبا واسيسو سبو ده زوجيا يسأل الله تعالى يومئذ تعرضون la takhfa minkum khafiya radda za a gitta ku ga Allah kowa sai an gwada shi gaban Allah kuma ranar la takhfa minkum khafiya abubuwan da ke boyewa a nan duniya a can ba su boyewa ga Allah to da ka babbar alamar Allah yayi maka muwafaka shine ka damu da kanka babbar alamar Allah ya yarbe ka ba ruwansa da kai ka damu da wasunka wannan karatu ga kowa da kowa har da mu masu karatu na sha faɗi cewa wani lokaci mun fi yi mutane karatu mu cika yi makawuninmu ina karantarwa amma ban cika damuwa da niyyar da nake da ita wajen karantarwa ba to idan baka damu da niyyar ka wajen karantarwa ba sai shi ɗaya amfani da wannan ibadar sai ya kai ka mahalaka sai ka wayi gari karatunka daga habaici sai arashi sai zolaya sai zungura sai cin amana sai zalunci sai ƙarya sai munafurci sai algungumanci ana yi ko ba yi kaga shi ɗaya ya samu sa'an mai wa'azi ina ba malamai da masu azisharu su karanta littafin talbisu iblis wai mun sarki littafin nan kuwa imam malik mu kammala shi ba muka shiga wani littafi ko darasi goma sha ɗaya muka yi a ciki amma an yi taflisu iblis talbisu iblis na ibn al-jauzi mujalladi biyu ne ya yi ƙoƙari kowa ya faɗa mai ƙofofin da shi ɗaya yake bidon ya ribace shi ya yi babi don limamai ya yi na ladannai ya yi na malaman islamiyya ya yi na attajirai ya yi na 'yan siyasa ya yi na matan aure ya yi na zawarawa kowa ya yi nasa in manomi kake in ɗan kasuwa kake in ɗalibin ilimi kake kowa kake akwai hai wato shi ɗan yana da ilimi na isa ga ɗan adam ce sa'ala ce wa ƙasa mahuma in ni la kuma laminan nasu ya damfare su ya yi masu rantsuwa ya ce wallahi nasiya nake muku cewa da annabi adamu da hawa to alama ta biyu ta Allah ya yarbe ka bayan ka damu da wasu ka damu da gangar jikinka ba ka damu da zuciyarka ba yanzu kai ka fi damuwa da kwalliya da ado da manyan abin hawa da kyawun gidaje da daɗin abinci duk da gilashi sai ka sai mai tsananin tsada akwai wanda ya ce min clip wannan gashin na ɗazu ko da na yi jin abani ne sau da ba su da yawa in na je gida guda na aje sai in manta wani ya ce min shi akwati gare shi guda clip-clip sun fi ɗari da hamsin wai duk kayan da zai sa sai ya yi ta dubawa wanne ne daidai da kalas ni duk clip dina ila ba su kai biyar ba to wani an jarabce shi da yawan ado da yawan kwalliya agogo wannan na ga wani akwati wurin saidawa na ganshi aka ce ana sayansa sosai yana da wurin sa agogo ya kai kamar saba'in duwai duka sai agogin ne ka sa kala-kala in ka duba sai ka duba surar sai zo alkyabban nan wanne fi dace da agogonta agogo wanne fi dacewa ka sa wannan a maza kenan in ka ce ga mata ba magana to yana fi alamun Allah ya yarfi da kai ya zan gangar jikin kaɗai ta dame ka saboda duk a cikin guda ukun nan da na faɗa da jiki da hankali da ruhi ba mara muhimmanci kamar jiki duk da ciyo za ka ga mun fi damuwa da cirutar da ke cikin jikinmu fiye da cirutar da ke cikin zuciyarmu sai ka isko mutum da ya ɗanyi ciwon kai ya buga mota ya asibiti an yi test-test an ɗibi jini an yi awo an hau wannan injin an sanya wannan injin ga hannu an soka masa allura an ba da result an tafi famasi wani lokaci ya ma yi ƙasar waje amma akwai cuta tattare da zuciyarsa wadda ta isa kai shi jahannama ya taɓa damuwa da ita ƙila yana da girman kai ƙila yana da jin haushin mutane ƙila yana da sha'awar haɗa faɗa da algungumanci da ɗauko labarin wani ya kai duk wannan cuta ce amma bai damu ba bai ƙoƙari ya maganinta to sai aka yi rashin sa'a a yau waɗanda ya kamata su zamo likitocin zukata masu ba da magani da yawansu su ma cuta ta dabaibaye su su da ya kamata su gyara mutane in sun tara mutane su ci gaba da ɓata su su rika masu tatsuniya su rika cika su da an yi an ce su rika tsince da tsegumi da zage-zagen wasu a inda ya kamata a ce gyara suke yi sai suna barna aka kuma ƙara rashin sa'a malanta ta rasa ƙimarta domin malanta ta zamo alkyabba ga ta nan ko rawani ko ajige mu ko iya jan baƙi ba fikhul islam ba ba sanin zurfin musulunci da manufofinsa ba abinda an malanta a da idan ka san fiƙin musulunci ka haɗe karantawar musulunci ta zamo jini da tsoka a cikinka ko a bacci ka tashi ka tambaye ka hukunci shari'a za ka gano me yake yardar da Allah ƙarin gashin kuma ya zamo yanzu kowa na da midiya ba kamar da ba da sai ka cika katin batsa sannan za a ji ka a rediyo najeriya ka zama sai ka kai irin malam abubakar gobe shi ne malami na farko da rediyo najeriya kaduna ta fara amfani da shi wajen yada sakon musulunci don haka in ka ji malami na kuma cewa layin nan gaba sai an jina rediyo najeriya kaduna to amma a yau midiya tana gidan kowa midiya tana hannun kowa duk wanda ya ga dama sai ya sa kyalle bayansa ya yi fata katuwar bana ya yi zane-zane na larabci da na waye ilama da hotonsa da littafi alkur'ani ko ya jera littafai a bayansa ga laburare nan sannu sarkin karatu kuma ya karantar da jahilci so jahilci mai rawani ya yawaita sannan midiya mai yaɗa irin wannan jahilci ta yawaita saboda haka sai aka yi daibashin daga karantar da mutane su gyara kansu zuwa karantar da mutane su yi ta faɗa a tsakaninsu yanzu kwanakin baya program aka ɗauku da zimmar girmama alƙur'ani taro na makaranta alƙur'ani don a girmama alƙur'ani wasu kai initiating abinsu amma sai aka ci rashin sa'a malamin da ya fara fitowa da maganan nan aka jita shi ko mutum ne wanda yana da makiya a gabas yana da makiya a yamma yana da mahasada a kudu yana da mahasada a arewa akwai zarge-zarge cewa ai yayi kaza saboda haka nan take sai aka juyar da wannan taron ya koma na raba kan musulmi wanda ana ganin za a tattaro makarantar alkur'ani a haɗa kansu domin al'umma ta ci gaba domin a girma alkur'ani sai aka makale ma kalmar da malami ya amfani da ita a ai sun ce bai suka fasara shi ƙur'an festival ai sun ce ya ma suka fasara shi a wanda suka ce bikin ƙur'ani ai sun kyautata a a ba birthday ba Mm-mm. akwai fasara da naji suna yi mashi ko sharholiyar ƙur'ani ko tashewa wani abu ne haka aka mai da abin wani topic ba haka dai jagoran taron gaba daya mai alfarba sarkin musulmi ya ce an dakatar sai gaba to muna fatar idan aka sake fitowa da shi mutane su yi amfani da hankali su karka kalli wai wane wane ne zai yi abu ko wane ne zai yi kalli maslaharsa ko alkhairinsa ina ka to biliyan nawa za a kashe mutane na jin yunwa a komi za a kashe biliyan mutane ba su jin yunwa sai za a hidima alkur'ani sannan ne mutane za su jin yunwa maganar zuciya yan uwa magana ce babba kisa da ce karatunmu na bana galibinsa tarbiyya ne kuma ayoyin su a haka ai ba ni na ƙirƙiro tafi ɗin ba ko sura ce ga ta sukutum Allah ya yi rantsuwa ɗaiɗai har goma sha ɗaya don ya nuna mana muhimmancin mu gyara zukatanmu alƙalbu da mushtaqatu cikin qur'ani sun kaso 132 banda kalbu akwai fuadu ya zo su 18 cikin alqur'ani as-sadr mufradan wa jam'an shi ma yana nufin zuciya alqur'ani ya zo su 44 in ka tattara kusan sau 200 Allah na maganar zuciya wannan karamin magana ce kaji inda ya kamata masu karantarwa su je mai da hankali kaji inda ya kamata masu wa'azi su koma da mutane jama'a mu gyara kawunanmu mu shagaltu da kawunanmu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitu annabi sallallahu alaihi wasallam kula da zuciya kwarai da har addu'a yake ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik dan musulma tace ya rasulullah إنه ليس آدمي يا رسول الله إنك تكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نسأل الله ناجي كنا يوم الدعاء الله تبت دزوجك شركة يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ya ce aiki in musulma baki sani ba duk zuciya ta ɗan adam tana tsakanin yatsu biyu na ubangiji wadda ya so ya nikar da ita wadda ya so ya karkatar da ita sau da ka zuka ta hannun allah suke shi yasa yusbihu rajul mu'minin wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minin wa yusbihu kafiran kwanan nan ba na ji daga jalingo wani ya koma kafiri ba iyalansu sun bi shi taimace guda ta ce asalin ta 'yan sakwato ce dago ne na ta yawo a libya ta zo sakwato muna jiranta inda 'yar uwanmu ce musulma ba mu da matsala a nan yankunan zaria da yankuna wasu bangarori na kaduna kullum muna samun rahotannin mutum koma sun koma kirista mutum shida sun fita musulunci mutum takwas mu kuma muna nan birni muna ta gardama tsakaninmu النبي صلى الله عليه وسلم كرنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب da yan uwa musulmi mu kula da zukatanmu zukata kashi uku ne kowa ya gano wacce iri a gare shi ni na san ta wallahi na sani to kowane ku ya yi kokari ya san shi wacce iri gare shi amfanin ka san zuciyar da a gare ka kakka mutu ba daidai ba inda kake da gyara ka yi gyara akwai alƙalbul mu'min alƙalbul sahih alƙalbul salim min da annabi ibrahim yake cewa yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim zuciya lafiyayya ba ta kulla ma kowa sharri ba ta sun barna ba ta cikin da Allah ke ta innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu in an yi mugun abu fatan suke a boye ba Allah Allah suke su dauka su wasa ba yanzu wani ya ga ana barna nan take ya watsa ma duniya kai jama'a don Allah ku dibi barnar da ake yi akwai mabarnatin da ya kai ka kai da aka yi ta a boye kai rikodin ka bayyana ta mutane su kawayi gari ba abin da suke so illai a ce wane musamman mai daraja ya yi ba daidai ba ai an kama wani ciyaman na local government a hotel da karuwa shi idan kowa ya yi kofin a shafinsa masu like masu sharing masu comment masu tweeting tuhibbuna an tashi alfashi tafi lazina amanu wannan ciwon zuciya ne to wannan su ne masu zuciya ta biyu alqalbul marid التي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إن زوج يكنا هذا الشيء أمك يا ترى بذاك بده كافر so curutocin zukata iri-iri akwai hasada babba ce a kasuwar ciwon zukata akwai girman kai akwai riya akwai ujubi kusan riye daban girman kai daban ujubi daban ujubi ka rika ganin kafi mutane kuma kai baka san sirrin tsakanin su da Allah ba to ta kai ka san kafi su to ciwon zuciya iri biyu ne akwai ciwo na shahawat akwai ciwo na shubuhat na shahawat an fi shiɗa ya fi amfani da su ga jahilai da ba su san Allah ba ya ƙawata musu sabo iri-iri na shubuhat shiɗa ya fi amfani da shi ga wanda sun san Allah amma sai ta rikirkita su saboda ka shiɗan ya turu rundunoni masu yawa sun shigo a cikin malamai sun sa rigar malanta sun yi barna mai yawa a cikin ilimi yanzu kwanan da ba ku ji ana ta tattaunawa game da mutawatiri da ahad ba ka kamin sahabi guda da ta maganar mutawatiri ka kamin aya guda da ta taba sa wani shar'i na tawaturi ga ilimi bid'a ce ta falasifa bid'a ce ta mutakallima ta masu fada da sunna masu fada da malaman sunna a wancan lokaci da me za su toshe suna tun da ba su ta suka kaguna su ka'idodi na hankali suka ce ai shi labari baya tabbata sai ya zan mutawatiri menene mutawatiri sai ya zan adadi mai yawan gaske zo da shi a jibrilu shi da wa suka kawo manzo Allah qur'ani manzo Allah shi da wa suka isan mana da sako manzo Allah mutum nawa ya aika su isar da sako su ɗaiɗaikunsu su bai tura musu abubuwan umar shi kaɗai zuwa madina ba bai tura ma'azubin jabal shi kaɗai zuwa yaman ba bai tura alim da abin ɗalib shi kaɗai zuwa bahrain ba waye gaya maka ahad ba a yadda da su samun natsuwa ga labari ya zama gaskiya ba lalle ne ya zama alaƙa da adadi da yawan mutane yaƙini na iya zuwa ga labarin mutum guda ya zarce mutum biyar bakwai goma ashirin talatin yanzu idan farfesa sanari jelimu ya bada wani labari shek tayiru usman bauchi ya bada wani labari shi karibullah ya bada wani labari kowaninsu akwai wanda don gawa ne ya fito saboda girmansa da yarda da shi zai gaskata labarin haka dai ko ba haka ba kowaninsu akwai wanda don ya zo da gare shi ma zai karyata shi to kaga shi abin ba daga adadi ba ne daga natsuwa ne so raba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatiri da ahad wani gomi ne na wargaza sunna saboda sunnar da an mutawatira kalilan ce sunnonin annabi galibin su ahad ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce mutane sai mu sai mutum kaza su zo da labari ku yadda da shi mutanen da suna sallah gaba daya suna fuskantar arewa baitul maqdis mutum guda ya zo ya ce musu wallahi na yi sallah da manzo Allah ya fuskanci kaba suka yi round suka juya 180 degrees suka fuskanci kudu suka kalli makka wa'annan mutanen su wasan da mutawatiri ba suka yi aiki da khabarul ahad eh su da kuma a cikin sallah suka canza sallar su suka canza alƙiblar su so maganar mutawatiri da ahad magana ce da mutakallima suka shigo da ita ilimin tauhidi suka kutsa ta ilimin usulul fiqh suka jawo ta cikin mustalahul hadith amma ba magana ce ta salaf qur'anin kansa da suka makala mata waturi saboda ba su da yadda za su yi in ka bi shi mun yadda qur'ani mutawatiri ne faɗa min qira'at da an mutawatir warshi mutun da wayan suka rawaito ta shi warshin malaman sa nawa ne hafsu malaman sa nawa ne duk ahadi ne kuma babu wanda taɓa cewa labarin ahad ba gaskiya ba ne ana ƙaryata labari ne idan makaryata suka kawo shi amma mai gaskiya mutum ɗaya labarin su karɓaɓɓe ne mutum biyu labarin su karɓaɓɓe ne mutum uku labarin su karɓaɓɓe ne suka ce ai hankali na nuna cewa in dai mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ta yi su yi kuskure ta yi su yi mantuwa ta yi ta yi a gidanku take mu allah ya tsare mana addininmu allah ya ce inna na nazzalna zikra inna lahu lahafizun mu muka saukar da ambato mu za mu tsare shi kuma ambaton nan qur'ani da hadisi da annabi sallallahu alaihi ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yadhkuruna ma yutla fi buyutikuna min ayati allahi wal hikma don haka da ayatullahi da al hikma sunna kenan tare suke tafiya tsararru ne wannan ilimin da malamai suka shata in hadisi ya zama sahihi ya inganta mun yadda da shi mun nutsu daga manzo Allah yake in ka ce a'a wallahi ko hadisi ya inganta ba lalle ne ya zo daga manzo Allah ba kana so ka girgiza mutane ne daga imanin su da manzo Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ga ya muna salatin da kake yi mutun da suka ruwaito maka shirka Muhammad al-Bakari Bakari wanda shekara dubu bayan manzo Allah ba ya shi ba ya ce a mafarki ya same shi ina tawaturi a nan ina tawaturi ita jauhara mutum nawa da ya ruwaito ta jawahirul ma'ani mutum nawa ya ruwaito shi so mai da mu kamar mahaukata cewa ba mu yadda da komi sai mu tawaturi wallahi haukati wai da sunan za a yi amfani da hankali to zuciya marar lafiya ita ce wadda take bai shubuhat irin waɗanda shaidan yake jefa ma ansaful ulama rabe rabin malamai waɗanda sun yi karatu amma karatun baya da baya da turke akan sunna ba irin karatu salaf bane sun zo da shuboyi sun ruda mutane to ciwon zuciya ne ka riƙa bin waɗannan shubuhat kamar yadda ciwon zuciya ne ka riƙa bin wannan shahawat wanda yake sha'awar zina wanda yake dan taɓe-taɓe yana ɗaukar kuɗin mutane wanda yake dan taɓa yin ƙarya wanda yake haɗa faɗa tsakanin masoya da sauransu da sauransu wanda yake tada fitina cikin al'umma duk waɗannan shahawat ne na shaiɗan kuma ciwon zuciya ne to zuciya ta uku wadda ita ce mafi hatsari shine alqalbul mayyit matattar zuciya ita wannan ita ce zuciyar da ko dai sha'awa ko shubha sun yi kanta a kanta har sun kai masu raba ta da imani ta mutu murus zaka zuciyar kafiri ita ce alƙalbin mayit idan zuciyarka na da lafiya akwai sifofin da ake gane ta akwai alqalbul mutma'in alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah akwai qalbul munib man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib akwai alqalbul wajil إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أقوى القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم أقوى القلب اللين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أقوى القلب الرحيم الرؤوف وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة أقول القلب الخاشع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أقول القلب الساكن هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أقول القلب القوي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أقول القلب المخبت وليعلم الذين أوتوا العلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فت- فتخبت فتخبت له قلوبهم so lafiyayya zuciya tana da sifofi iri-iri don haka latalaci atta'ibun al'abidun alhamidun as-sa'ihun arraki'un as-sajidun al'amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah وبشر الصابرين idan zuciya ta mutu ita ma mutuwa iri-iri ce alaci wa nasbahu ala qulubihim fahum la yasma'u wannan alqulub almatbu'u alaiha akwai alqalbul qasi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah akwai alqalbul muqfal allati allati am ala qulubin aqfaluha akwai alƙalbul maknun ina ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu akwai alƙalbul ladhi alayhi ran almughatta bizunub kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun akwai alƙalbul makhtum khatama Allahu ala qulubihim akwai alƙalbu almughallaf wa qalu qulubuna ghulf akwai alƙalbul mar'ub sanulqi fi qulubi alladhina kafaru الرعب akwai alƙalbun lazi la yafka lahum ƙulubun la yafka hu nabi akwai alƙalbun munkir wallazina la yu'minu bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun akwai alƙalbun maghmum jahili kenan zuciyar jahili sai ce bal qulubuhum fi ghamratin min hada rafkananu akwai alƙalbun marid fi qulubihim marad akwai alƙalbun lahi lahiyatan qulubuhum akwai alqalbu za'igh akwai alqalbu al'afin akwai alqalbu al'ama akwai alghalib akwai almuharrak mufarrak akwai almahsur alai akwai alqalbu almurtab akwai alqalbu almunafiq ga sunan iri iri amma abinda ake so ka samu alqalbu salim inna nabi ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha da kalbin sali karatu bai kare ba ku yi haƙuri insha Allah gobe za mu ci gaba muradinmu da karatu shine mu amfana mu yi aiki saboda haka in kun ga mun yi tahiya hawainiya kada ku damu Allah ka tsarkake zukatanmu Allah ka cika su da imani Allah ka cika su da haske Allah ka cika su da son Allah da son manzon Allah Allah ka babu ikon biyayya ga Allah da manzon Allah Allah duk ka toshe mana hanyoyin shedan kar ka bamu ikon biyarsa wannan azumi namu Allah ka karba mana shi Allah ka rufa asirin mu ka yalwata arzikin mu ya mana makarajin alkhairi ka samu gama da duniya lafiya mu cika da kalmar shahada rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa'fu anna ya maulana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين